بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiya ce ta lahadi yau muna safiyar 25 ga watan al-muharram jirana da alif 445 wacce ta daidai da 13 ga watan 8 shekarar 2023 miladiya a wannan masallaci na jami'u darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar babban malamin hadisi al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 15 16 a cikin jerin jerin karatun wannan littafi littafin da ke karantar da mu yadda za mu yi zamantakewa tsakanin maza da mata a gidan aure a bisa tsari irin na addini a bisa tsari irin wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wannan littafi littafi ne mai girma kwarai da gaske wanda muna da muna kwasan fa'idoji daga cikinsa allah maɗaukakin sarki ya ji kan imamun nisa'i yau za mu tashi a babi na goma sha ɗaya inda malami ke cewa ƙura'atun rajuli baina nisa'ihi idza arada safara babin da zai yi bayani game da yin ƙuri'a yin canke-canke ko yin kacici-kacici tsakanin mata a yayin da mutum yake nufin tafiya kinin ƙa'ida ba wai kowace mace a ranan kwananta bane in tafiya ta tashi za a tafi da ita Allah ya sa mun gane ka'idar ita ce kowace na da kwananta wannan ana maganan halin zaman gida ne aban amma idan ana batu game da tafiya to sai dai ya ƙuri'a a tsakanin zuwa a tsakanin matayen nasa mun gane wannan ƙuri'an nan ta tabbata a sauran mazhabobi na malamin fiƙihu amma banda malikiya su malikiya suna ganin cewa yin ƙuri'a a tsakanin mata kamar wata hanya ce ta ainihin wato a hanya ce mai haɗari kuma hanya ce mata caca su a wurin suna ganin kamar caca ne su kuma mazhaban hanafiya suna ganin cewa babu laifi su suna ganin cewa kada a yi ƙuri'ar amma idan an yi ya halatta ina fata mun gane da haka anan kun ga malikiya sun taba ƙasa me ya faru saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi tsakanin matansa idan ya yi nufin yin tafiya sai ya yi ƙuri'a tsakanin matan duk wanda rabanta ya fada to sai a yi wannan tafiyar tare da ita فصلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة والأولى جماعة من قانا وأنكو كما أبني جماعة وان دي أتبتا أينهم واتو باب ريفيكم أي وانا من فاتا ألا مدوك جنسر كي يسام جاج ما لنجي قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر قرأن دمتن كي سكان ما تنسى a lokacin da yake nufin yin tafiya السادس والأربعون حديثنا أربعين شدة قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إمام النسائي يشي مالم محمد ابن آدم يا كرن تدم وانا حديثي يشي شكما دك مالم ميسونا ابن المبارك شيني عبد الله ibn mubarak wannan babban malamin hadisi din wanda yake cewa laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a al isnadu min ad-din yace isnadi ka jeranto malamai ka ce wane ya rawaita daga wani wani daga wani wani daga wani wani daga wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana daga cikin tsarin addini ce da ba dan isnadin hadisi ba da ake rawaitowa a gane wane mai gaskiya ne wane mutumin kirki ne wane kaza a'a wane makaryaci ne a'a wane mai zuki ta mallau ne a'a wane maha'inci ne a'a wane mai magudi ne wajen riwaya ko mai ƙarya yace la qala man sha'a ma sha'a da wanda ya ga dama ya faɗi abin da ya so kawai abin zai zama kowa ya ga dama ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ga dama ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma a karba mun gane wannan da addinin gaba ɗayan shi ya lalace babban malami ne a cikin tabi'u tabi'in ina fata an gane tsarin su wane ne imam malik ibn anas Allah madaukakin sarki ya ainihin wato jikansa har an rawaita da gare shi cewa inda ba dan su maliku ba da na daina yin kasuwanci malami ne kuma babban ɗan kasuwa a tajiri kuma mai arziki saboda haka duk wata ɗawainiya ta su imamu maliku suke ɗauke ta an gane wannan ai buƙatar ci da sha ko tufafin da za a sa ko wani abu suna aikawa da imamu malik ibnu anas rahimahullahu ta'ala allah maɗaukakin suke jikansu baki ɗaya shi kuma yace daga yunus daga malaminsa yunus عن الزهري شكما دقا واني إمام الزهري شيني محمد ابن شهاب الزهري وانا ببما لمن حديثي الله ما دوكا كنسا كيه جكايش عن عروة شكما يرويت وانا حديثي دقا عروة ابن الزبير ابن العوام أنغانيكو عن عائشة شكما دقا نانا عائشة الله يقارى متهده دقا ورما كيني النسأ an gane wannan ku dan shi urwa din danyar aisha ne asma binti abi bakrin Allah ta'ala ya kara musu yadda baki daya qalat nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا منظم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن ينففن يتفيا aqra'a bayna nisa'ihi yana yin quri'a a tsakankanin matansa manzo Allah yana mene yana yin quri'a a tsakankanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha duk wacce rabanta ya fada ya zama ita ce ta canka to manzon Allah sai ya tafiya tare da ita jama'a ina fata mun gane wannan wannan kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka nan Imam Ahmad a cikin musnad dinsa haka nan Imam Muslim da Imam Abu Dawuda da Ad-Darimi da Ibn Majah duk ta wannan hanyar suka fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya samu dashi a cikin sharhin Aud al-Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud yake cewa ma'anarsa idza arada safaran idan manzon Allah yana nufin tafiya yace mafhumu ikhtisas alqur'ata bi halati safari wa laysa ala umumihi ana nufin yayi qur'a ne tsakanin matansa idan yayi nufin tafiya amma ba ko da wani lokaci ba an gani bal litu'ayyin alqur'ata man yusafiru biha wa tujra alqur'ata aidan فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته hakanan idan yana nufin ya tafiya ne yake yin wannan hakanan zaka iya yin ƙuri'a a tsakankanin mata a yayin da za a yi rabon kwana mutum ya yi amarya sabuwa an gane wannan din to sai ka zauna bayan ya shi amincin shi ana tantu yanzu da wa za a fara ɗakin wa za a fara zuwa to nan ya halatta a yi ƙuri'a tsakanin matan an gane wannan musamman wanda ke da mata hudu ko yake da mata nawa mata uku amma ga mata biyu ne baka buƙatar wata ƙuri'a kawai kai tsaye ka gama kwanakinka amarya ce kwana bakwai shikenan ba bazawara ce kwana uku shikenan sai ka koma ɗakin waccan ɗayan amma daga su biyu zuwa su uku kaga nan dole sai an yi ƙuri'a tsakanin matan wanda ka sonta ya fara fadawa to daga nan sai ainihin wato fara zuwa ɗakin ta ba ainihin ɗakin wacce aka ga dama ba an gani ba kuma ɗakin babba ba dan a musulunci babu wata uwar gida ya kamata mu san wannan tsarin addini ba uwar gida eh mata baki ɗayansu sau ɗaya suke a wurin miji babu wacce za ce saboda ta fara zama da miji komai sai ta hannunta zai zo babu wannan sai dai a ce kawai uwar gida ran gida wannan a wurin bahaushe yana ganin ita ce farko zuwa gida ta haifi 'ya'ya ta kama gidan ana ganin duk wacce za ta zo dole sai ta yi mata biyayya wannan babu laifin ta yi haka amma la ala itlaqihi a ce ko da yaushe sai ta yi abin da uwar gida take so ƙarya ne ko sai abin da uwar gida take so za a dafa dole a gidan babu wannan a musulunci ina fatan gane wannan eh wannan al'ada ce to al'adar idan ta zamto babu laifi babu kuma takura babu shiga haƙƙin wani to shari'a musulunci ba ta yaƙan al'ada haka kawai amma idan ya zamto akwai cutarwa misali ita yau tana buƙatar za ta ci kaza ita da yara har da yaran wage ce Allah har da yaran ma ita abokin zaman nata ko kishiyarta ce an ci da Allah yau ki yau ki mana alale kuma ga wake to za mu yi alale ita kuma wage ce ina ba za a yi ba yau to za a yi to ba ta da ikon ce ita dole sai dai ito saboda ka irin mata irin mazan da suke yin wata al'ada kana da mata amma ba za ka ɗauki abu ka ba mata ka bai sai dai ka ba uwar gida ta ba waccan ɗayan to wannan abin yana musu ciwo a zuciya kuma wannan ba tsari bane na addini matan nan baki ɗayan su kunje da manzon Allah yake gaba ɗayan su mukamin su ɗaya ne babu wata wata za a ce ita ce nan uwar gida ai Aisha ce uwar gida amma kun taba ji manzon Allah ya tashi tafiya ce to tunda ke uwar gida ce zan tafi da uwar gida kun taba jin wannan dan bayan Khadija ce ya aura ina fata mun gane wannan to kuma baya cewa ko in ya kawo abu gida ya ce to ke Aisha ke ce babba zo ki fara dauka kafin wancan ta dauka ina fata mun gane wannan in ya tabbata al'ada ce babu laifi a haka shikenan amma za ka iya tara su wancan ya ke zo ke zo ga abubuwa guda biyu na kawo kowace ta zaba illa iyaka a musulunci za ka iya cewa kabbir kabbir a fara da babba a fara da babba amma ba kowane lokaci ba ne a'a babba a shekaru ake magana ina fata mun gane kuma galibi al'adance ai za ga mata farko galibi ta fi yawan shekaru wa in kana ana iya samun sabana kamar da ya fara gidan manzon Allah kaga sauda tsohuwa ce aƙalla lokacin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam tana kusan shekara arba'in da biyar ko sama da haka kusan ma shekara hamsin da wani abu tawar manzan Allah kaga wannan Aisha kuma tana yin shekara sha biyu sha uku dan manzan Allah ya rasa ya ba Aisha shekara goma sha takwas wani kuma ya aure tana shekara tara ya tare ta shekara nawa wasu ka shekara sha ɗaya da wani abu ka shekara sha biyu manzon Allah ya bar duniya tana shekara 18 ina fata mun gane wannan saboda haka kaga waɗancan matan gaba ɗaya sun shigo bayan ta da wanda sun girme ta kaf babu wacce bata girma Aisha ba sai matan manzon Allah ko ba san sun ce mata anti ba misali a bisa kaida ce dole sai kin ce min anti ko yaya wa yace wannan alƙe ce ai Aisha take ce mata kawai wajen ta Hafsa wacce ce Safiya wacce ce Zainabu ko gashi Aisha tana kiran sunan Zainab ta girme ta tace Zainabu ta shigo daki na ta zo ta cicci min ta yi min kaza da kaza da kaza ni ma da na fara sai da ta yi shiru tace Zainabu bata ce yaya Zainabu ba a matsayin dole mun gane wannan amma a fuskar girmamawa ya halatta ta girme ta ce mata yaya ko ta ce mata anti wannan babu laifi amma ke da ba ce miki yaya ba kake ce in yarinyar nan ma ta raina ne suna na mace kira to waye ce miki addinance dole ta ce miki anti Allah ya sa mun gane wannan so yana da matsayar muhimmanci jama'a mu fahimci wasu abubuwa akwai abubuwan da ba haƙoƙi bane wanda su tabbata a shari'a babu laifi in al'ada ce aka duba aka bata saba addini ba jama'a mun gane wannan to shine malami yake cewa wannan ma yana faruwa cikin waɗanda ake maganan idan zai raba kwanaki tsakanin matansa fala yabda'u bi ayyihin sha'a mutum ba zai fara da wacce yake so ba ce to ai tunda ke ce uwar gida na gama da amarya to ke ɗakin ki zan dawo bayan na gama kuma sai inda ba umarni za ka yi ba ehe ba zaɓa za ka yi ba an gani fa yabda'u billati تخرج لها القرعه إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة قاله الحافظ abin da malam ibnu hajar ya faɗa kenan yace ba zai fara da wacce yake so ba sai dai idan su matan sun yarda ya gama kwanakin shi an zo an zo za a yi ƙuri'a misali sai ɗaya ta ce to ai ba damuwa ni ina ganin kawai in ka dawo ma ka fara zuwa ɗakin wance sannan ni ɗaki na to kaga wannan akwai me akwai yarjejeniya tsakaninsu wannan babu laifi kusan ma a ce shi ya fi ina fata an gane ta yi ƙarshen dai tika-tika tik dole ne in ya gaba can wajen wa zai koma me na zalama jama mun gane wannan Allah maɗaukacin sake shirya da mu da aka jama'a kun ji malin ya ci gaba da cewa قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت يوم نسيك شوى ما لم يميسنا ربيع ابن سليمان يا كرتد حديثي شيكما لقى الشافعي شينواني محمد ابن إدريس الشافعي أحد أئمة الأربعة ɗaya daga cikin manya-manyan limaman shari'a arihin wato guda nawa guda hudu an haife shi a garin gaza ko gaza a ƙasar falastinu ana ka haife shi amma shi mutumin garin makka ne alƙurashi ne baƙwarai shi ne so ana ka haife shi saboda mahaifinsa yana zuwa kasuwanci a can an gani kuma al'ada ce ta larabawa galibin za su tafi kasuwanci sukan tafi da matayensu da yawan lokaci ba irin yadda ake yi ba mutum zai tafi lagos kasuwanci tsawon wata tsawon shekaru ma wani bai tafi da matarsa ba wani can ne ya sa kafa ya tafi ya bar ta sai dai dan aiko da na ce fa ne wani sai ya shekara ɗaya wani sai ya shekara ɗaya da rabi wani shekara biyu kafin ma ya dawo gida an gaya ma mace ce fa ne kaɗai take bukata a gida a kai ɗin kai tana da buƙatarka ba wai kuɗin ce fane ba ne ba wai ci da sha ba ne me ba na mata me ba na mata in ba rashin godin Allah ya ba za ka gode ma Allah ba kan sai ta ganka ganin ka shine cikamakon godiya ko eh amma baka nan a wannan kuma zance ne irin naka kai ne kake fahimtar haka amma ba haka addini ya ainihin wato tsara ba jama'a Allah ka shiryar da mu zaka jama'a kun ji malam imam shafi'i babban malami ne kuma mahaddaci ne ya je wajen imam malik ibn anas koyan ilimin hadisi ya koyi muwatta an gane to ran da yaje aka bashi muwatta ya kwana da safe kawai sai haddace ta gaba ɗayanta yanzu ya zo na an fara biya mishi ce to kai na littafin naka shi ya haddace to karanto min ji kawai sai fara rero karatunta imamu shafi'i Allah ya bashi karfin sanda jama'a shi in yaje kasuwa ma kashe kunnin sa yake dan duk abin da yaji jama'a suna faɗa sai ya haddace kaf in yaje zai sai littafi a kasuwa an gani in yaje zai sai littafi a kasuwa ba a bari ya dauki littafin ya fara dubawa sai dai in ya saya saboda in ya dauki littafin haka yana gani ya bude wannan shafin ya bude wannan shafin ya bude shafin yana yana haka to gaba ɗaya hadafin littafin kenan sai aje maka kayanka sai gaba abin shi asali da imamu shafi'i mawaki ne kawai yana yawo ne kawai a gari yana waƙe-waƙe mutum ne wanda Allah ya bashi fasaha wajen waƙe-waƙen larabawa to wata rana sun haɗu da wani katib mai yi ma wani babban malami suna al-imamul barzali sun haɗu da shi sai jar shafi'i na tarero waƙoƙi masu fasahan gaske sai kira shafi'i yace mishi ma mithluka yadhhabu bi muru'atihi fi mithli hada shahaba shafi'i ai ba irin ka bane ya kamata ya dinga zubar da mutuncin sa irin wannan waƙe-waƙen iska yace mishi aina anta min al-fiqh me yasa ba za ka je ka fara neman ilimin fiqh ba ai da za ka yi ilimin fiƙihu da al'umma za ta amfani da kai wannan kalmar ce ta faɗo zuciyar shafi'i ya koma ya fara neman ilimi har ya zama abin da ya zama a yau duniya ke labarin shi na fata an gane wannan ashe da yawan lokaci kakan gaya wa mutum wata kalma ƙwaya ɗaya wacce za ta zamto shari'a a gare shi ta zamto kuma alkhairi a gare shi wanda har al'umma za su amfana da shi kenan ba daidai bane kaga mutum mai fasaha mai kaza da kaza a kyale shi kawai ya lalace a cikin al'umma ba tare da ainihin wato an karantar da shi abin da ya dace da yayi ba ko hanyar da ya kamata yayi ba jama'a mun gane wannan Allah ka shirye da mu to Imam Shafi'i ya ainihin wato rawaito wannan hadisi qala yace akhbarani ammi yace dan uwan mahaifina ya bani labari shine wa Muhammad ibn Ali ibn Shafi'i mai suna Muhammad ibn Ali ibn Shafi'i dan uwan mahaifin wani kenan Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala shi kuma daga wa an ibn Shihab shi kuma daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri an Ubaydillah shi kuma daga wani ubaidillah an aisha shi kuma daga nan aisha Allah ya kara mata yadda qalat nana aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza arada safaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yana nufin yin tafiya aqra'a bayna nisa'ihi yana yin quri'a a tsakankanin matansa فأيتهن خرج سهمها دوان دربنت يفتو خرج بها معه سيمن ظن الله يفتو تارد إتا يوانا تفيا تارد إتا جمعنا فتا من قال وانا توانا حديثي شما حديثي ني إن قلتشي واندا زام سامو أنهم واتو رواية وچنا دا علاقة دا وچن تفرقو دا مكرنتا Allah madaukakin zai ya sa mu dace fadin sa cewa kharaja biha ma'ahu wannan bawon din na biha an gani me take nufi sai yake cewa kharaja ma'ahu yace alba'u litta'diya wannan babin me ta'addi ne ma'anarta أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي خرج سهمها سهمها معه صلى الله عليه وسلم في السفر أنا نكون زي تفيد ما تد قريئة يفاقو كنت زوا أينهم وتتفيا سيما لم يسكتشي استدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك دوانا حديث ما لم يكي كف هجة شواه mutanen da ke tarayya akan wani abu wanda suna da ikwal haƙi a kai to su ma ƙuri'a ya kamata a yi musu ina fata an gane wannan eh yaran shago ne misali kowannensu yana da ainihin wato mataki iri ɗaya an zo za a yi wani abu na tafiya ko wani abu na ainihin wato a zuwa wani wuri da ake ɗan samun wani abu misali ko mai gida zai tafiya da wani kuma an san aka tafiya nan da kai ana ɗan caɓawa an gani to in an zo kawai zai iya cewa to tun da dai kuna tare a yi ƙuri'a ka a gani wanda ƙuri'a shi ta faɗo sai tafi da shi ina fata an gane wannan to ya halatta a irin wannan ƙuri'a wannan kenan sai ce wastudilla bil hadithi ala mashru'iyyat al qur'ati fil qismati bain ash-shuraka'i wa ghairi dhalika sai ce wal mashhur عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرآن أو رما لمن مالكية da malaman hanafiya ba a la'akari da abin da ya shafi ƙuri'a qadil qadi iyad malam qadi iyad yake cewa huwa mashhurun an malik wa ashabihi wannan ita ce riwaya ta shahara a wurin imamu malik da ainihin wato almajiransa li'annaha min babil khatari wal qimar yace wannan yana babin abin da ya shafi ainihin wato caca وحكي عن الحنفية إجازتها انتهى أما أن يكتو دك وسمع لمين حنفية شوى يا هلت آئي يميني آئي قرئ كمد نبينا أفركم ونن بابي جمعنا فتعنقان ونن ذاك ونن باب ونلي في أشي إذا أن قرئ يا يند ذائت فيها أكان مات إن شاء الله تعالى كما يدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأي القرآن يكم يا كيا من الشوى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة كنا لكتشاوى أبن كوي قرأيور منظم الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا قوان دي إيماني دا الله دارانا تكرشي كما يا أنبتش الله أنبتو وان دي كأنه واتومي يوا الله ما لو كشن سركي سامداش جماعة وانن كينا to bayan wannan jama'a sai mu shiga dogon hadisin nan wanda ke bayani game da hadisatul ifki labarin kiran ƙarya labarin ƙaryar da aka kirkira na jingina wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zina wanda munafikai a zamanin manzon Allah suka yi kuma har yau wani bangare daga cikin mabiya addini shi'a suke yi ina fata mun gano nan jama'a eh za mu zo mu ji menene ya faru a wannan labarin kuma me ya kai ga kirkiran wannan labari da ƙarya mun sani cewa dama munafikai mutane ne waɗanda suna tare da musulmai a cikin addini sun yafa rigan addini musulunci amma kuma zukatansu akwai mene kafirci sun ɓoye kafirci a rai asali addinin ba shi bane a gabansu amma suna yin wannan ne saboda jininsu ya kubuta kada a ce an kashe su in an gane su kafirai ne jama'a mun gane wannan ko saboda haka suna zama tare da musulmai amma ba sa barin musulmi su zauna lafiya yau in sun kirkiro wannan da zai tada rigima gobe su kirkiro wancan da zai tada hatsaniya gata su ainihin wato ɗauko abin da zai jawo mutane damuwa abubuwa iri daban-daban jama'a ina fata mun gane wannan to a wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wannan hadisa za mu zo mu ji asalin yadda ta faru malik ibn hajar al-asqalani a a a ya ainihin wato yi bayani an gane wannan ko ya yi bayani mai tsawo kware da gaske a cikin fatahul bari musamman akan abin da ya shafi ainihin wato wannan batu na hadithul ifki hadithi ne mai tsawon gaske kuma malamai sun yi ta bayani akai kusan littafi guda za a ci an rubuta akwai wani malami ma da ya rubuta ainihin wato littafi su kuma da guda akan wannan hadithin da kuma yin bayanin abubuwan da ke dauke shi na fa'idoji da kuma ainihin wato bayani game da asalin abin da ya faru Allah ma daukakin sake ya ji kan malamai eh قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إمام النسائي شمال ممو أبو داود سليمان بن سيف الحراني يابا حديثي شيكم يتي قال حدثنا يعقوب من يعقوب ابن إبراهيم شيكم يابا ملاباري أنقاني شيني يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد الله تعالى يجيك أنسى قال يتي حدثنا أبي تنيكم بابانا يبان لاباري شيني واكنا إبراهيم ابن سعد an salihin shi kuma daga malaminsa malam salih an ibn shihabin shi kuma daga malam muhammad ibn shihab az-zuhri imam az-zuhri jama'a babban malamin hadisi ne kuma sai ya kawo wani siyaga anan da wani tsari bari ku ji yadda ya karanto hadisi yake cewa حدثني عروة بن الزبير مالا عروة بن الزبير ya bani wannan labari ya karanta da ni wannan hadisi dawa wa sa'id ibn al-musayyib da sa'id ibn musayyib wa alqama ibn waqqas da alqama dan waqqas wa ubaidillah ibn abdullah ibn umar da ubaidillah dan abdullah dan umar Allah ya kara mishi yadda mun sa mutane na ga urwa ga sa'id ga alqama ga ubaidillah malami guda ɗaya ne amma yi riwaya a wajen waɗannan malamai guda hudu kaf su kuma baki ɗayansu an aishata kowannensu ya dingina hadisinsa zuwa ga wane zuwa ga nana aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ban san mutum da suke a wannan ajiyar littafin nan kawai ɗauka hankali da suke ina fata mun gane wannan su kuma daga su kuma daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina qala laha yayin da hina qala laha ahlul ifki ma qalu yayin da ma'abota kirkiran ƙarya suka kirkiri wannan ƙarya suka jingina wa nana Aisha na cewa tayi zina tayi alfasha ainihin wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da suka faɗi abin da suka faɗi da ƙarya asalin kalmar ifku akan ce da ita ifku da ɗaurin akan mene akan fa'un akan ce kuma ifaku da yin mene da yin fataha akan fa'un amma sai malamai suka mai da ita bitakhfif din saboda tana da nauyi akan harshe aka ce ifaku daga cewa ifku asalin kalmar ifku tana nufin kawar da abu a bisa haƙiƙanin yadda yake an gane wannan daga baya sai ya zamto malamai suna amfani da wannan ta wajen ainihin wato yin bayani wancan kofin za ku rufe kawai suna ainihin wato a hikaito wannan da yin bayani akan abin da ya shafi ƙarya mutumin da ke kikiran ƙarya ya jingina wannan ƙaryan zuwa ga ainihin wato ɗaya daga cikin wasu mutane shi yasa alqur'ani ya zo da wannan akan amfani da kuma ifku da sunan al-insirafu anil haqqi kawar da mutum ga barin gaskiya qur'ani ya zo da waɗannan baki ɗaya kamar munafikai Allah ya ce qatalahumullah ko Allah ya wadaransu Allah ya tsine musu albarka anna yufakuna ta yaya ake kawar da su gaban tafarkin gaskiya alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yufakuna shin baka da labarin waɗannan waɗanda ke yin jayayya game da ayoyin Allah anna uki anna yusrafuna an gani ta yaya ake kawar da su shine kamar anna yufakuna kuma Allah ya ce wailun li kulli affakin athim wailun narkon azaba ya tabbata li kulli affakin ga dukkanin wanda yake makaryaci affakin bi ma'ana al-kadhab mutum mai yawan ƙarya amma kamar da Allah ce wal mu'tafikatu ahwa ko wal mu'tifikatu bil khati'a al mu'tafikatu sune waɗanda aka jirkitar da garinsu aka mayar da sama ya koma ina ya koma ƙasa su ne mutanen wa kenan annabi lutu alaihi salam Allah ce wal mu'tafikatu ahwa da waɗanda aka jirkita garin su aka kifar da shi shine ma'anan ahwa din an gane wannan da kuma fadin Allah ta'ala wa ja'a fir'aunu wa man qablahu ko wa man qibalahu wal mu'tafikatu bil khati'a an gane da waɗanda aka jirkitar da wannan gari nasu bil khati'a da wannan babban laifi da suke ainihin wato aikatawa Allahumma sayyiban nafi'a jama'a mun gane wannan ko saboda haka wannan tabbataccen abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin Qur'ani mai girma shi yasa Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da wannan ƙarya to wata jama'a ce daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum ko iyalan sayyidina Abubakar kada ku yi tsammanin wannan abin sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a'a alheri ne ma a gare ku likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi kowanne cikin waɗanda suka yada wannan labari na ƙarya yana da gwargwadon abin da ya aikata na laifi amma wallazi tawalla kibarahu wanda ya ainihin wato dauki gabaran yada wannan labari shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul lahu azabun azim yana da wata irin azaba mai girma a wurin Allah an gani wannan kuma kokari ne isha'atul fahisha ya da barna a cikin mutane babban laifi ne a wurin Allah madaukakin sarki to wannan abin da Imam Zuhuri yayi da yawa daga cikin malamai sun sun aibata masa ko sun caccake shi cewa ta ya zai iya yi riwaya daga wajen malamai guda hudu ya ce wane ya ban labari wane ma ya ban labari wane ma ya ban labari wane ma ya ban labari duka kuma ya haɗa labarin nasa guda ɗaya ya ba da shi a siga guda ɗaya an gani sai dai kuma za ku zo ku ji a gaba abin da ya faɗa ya ce a a ƙala laha ahlul ifki ma ƙalu ko hina ƙala laha ahlul ifki ma qalu yayin da ma'abota kirkiran ƙarya suka kirkiri ƙarya suka faɗi abin da suka faɗi game da ita fabarra'aha Allah sai Allah madaukaki ya barrantar da ita ma'ana Allah madaukakin sarki shi da kansa daga saman sammai bakwai yayi wahayin alqur'ani cewa ba ta da laifi kuma abin da ake tuhumar shi ba ta ba kisa malami ke cewa duk wanda ke tuhumar na Aisha cewa lalle zinin nan tayi to sunan shi arni sunan shi wani arni ya kafir saboda ya karyata Allah ya karyata abinda Allah ya so kar a cikin mene alqur'ani to dama mun sani cewa mabiya addini Shi'a suna da wannan tsarin cewa a cikin su akwai masu aqida cewa alqur'ani nan jirkitaccen littafi ne lalataccen littafi ne an cire wani abu an bar wani abu an sa abin da aka ga dama shi ma mai wannan gidan jama'a kai tsaye ya kafirta da wannan abin da ya kudice a ransa kamar yadda malamai suka fada Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu da aka jama'a kun ji sai ya ce qala imamu zuhri ya ce wa kulluhum haddathani ta'ifatan min hadithiha kowane bangare daga cikin waɗannan mutane ya karantar da ni wani bangare na hadithin Aisha din wa ba'dhum kana aw'a li hadithiha min ba'd wani bangare cikin malaman nan yafi kowa kiyaye wani bangare na wannan labarin da ya bani wa athbata lahu iqtisasan wani wani kuma yafi kokarin gwada kowane bangare na wannan labarin yafi iya tsara zance da bada labarin yadda ya dace yace wa qad wa'aytu an kulli rajulin minhum alhaditha alladhi haddathani an Aisha kuma kowanne cikin su na haddace na kiyaye hadisin da ya bani wanda na rawaito wannan hadisin daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda malamai kenan magada annabawa jama'a kaji kowannen su ya bashi labari to shi zama malaman hadisi ke cewa me yasa zai yi haka me yasa ba zai kawo labarin ubaidillahi shi kadai ba ya kawo labarin urwa kadai ba ya kawo labarin ibnu musayyib kadai ba ya kawo ainihin wato labarin a menene alqama ibn waqasin ba me yasa zai hada labarin to shi yayi wannan idan ya hada ruwayoyin gaba daya to wannan sina'a da zuhuri yayi imamu muslim ma yana yin ta zai maka riwayan hadisi ya koro maka isnadi قال حدثنا واني قال حدثني واني قال حدثني واني وواني وواني وواني وواني يجيرو مكو سن mutane uku hudu ce kulluhum min hadisi wani na fatan gani kinan sina'a ce hadithiyya wacce ta halatta a yi ta ba laifi bane ina fata an gane amma sai kun san malamai wani idan aka mishi abin da bai gane ba ko abin da bai yarda da shi ba sai ya caccaka akai to amma dama malamai haka ne tunda duniya take haka malamai ke bayyana martani zuwa ga juna wane ya ce ai kaza da aka yi ba akan tsari bane wannan ma ya ce kaza bai hana kuma a dauki magana kowa aiki da ita dan dan adam ne su ma ai ko suna iya yin daidai suna iya mene kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya ci gaba da cewa qalat aisha aisha Allah ya kara mata yadda ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن ينفي ينتفيا aqra baina azwajihi yana yin quri'a a tsakankanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahamuha duk wanda rabanta ya fito kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wannan tafiya tare da ita fa qalat aisha sai aisha tace fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha wata rana manzon Allah zai tafi wani yaƙi sai ya ƙuri'a a tsakaninmu fa kharaja fiha sahmi sai rabona ya fito daga cikin wannan waɗanda suka sami dama ta sami daman da ita za a tafi fa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba'dama nazala al-hijab sai manzon Allah na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bayan an saukar da ayar hijabi kun san da ba ayar hijabi hijabi kala biyu imanin hijabin da za a ɗauka a ɗaura a sa a ka a rufe sassan jiki gaba ɗaya ko kuma hijabin da ya shafi a shiga gida a ga mata a cikin gida ba tare da wani shamaki ba a shiga a yi magana da mata baki da baki ba tare da wani shamaki ba ko dai suna cikin ɗaki kai kana waje ko kuma a'a ka ne musu magana amma akwai wani labari tsakaninku ko kuma ainihin wato kana magana da ita amma akwai katanga tsakaninku ba kwa ganin juna an gani kowanne yana da ɗaukar matsayin mene hijabi to ya ce ta yi an yi wannan tafiya da ni ne bayan an saukar da ayin hijabi fakuntu uhmalu fi haudajin na kasance ana ɗauka na ne a cikin haudaji me haudaji shine wannan gidan da ake ginawa a saman raƙumi har yanzu ana yin shi a gani ka je larabawan ƙauye suna yi har yanzu ka je mutane yankin indiya har yanzu ana wannan musamman wanda ke rayuwa a yankin sahara wanda ba su da wani abin hawa wanda ya ci raƙuma har yanzu akwai wannan jama'a a duniya za ga yawanci raƙuma ake amfani da su wajen lodi da komai dan raƙumi yana iya ɗaukan kayan da a kurkura ba ta ɗauka wata a kurkurin ba ta ɗaukar shi raƙumi da ana iya sa mishi buhu ashirin da biyar na hatsi a jera mishi su a jikinsa in dai ya ƙosa wallahi zai ɗauka yana kwancen nan za a gama jerawa a sa igiya ɗaure zam in yi yunkura ɗin nan kawai za ka ga ya yunkura kawai ya miƙe da su ya buga ƙafa shi kenan sai ya kama hanya ana jin shi tinkis tinkis aka zai tafi da wannan kayan shi yasa ake ce mishi safinatu sahara jirgin ruwan kan sahara an gani raƙumi malan daban ne a tun da kaji Allah ya ambaci raƙumi a matsayin aya afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yoshin mutane ba sa yin dubi zuwa ga raƙumi ne yadda Allah ya halicce shi komai a jikin raƙumi mai amfani ne da za ka dinga siyan namar raƙumi kawai kana ci to zai magance maka matsalolin cututtuka iri daban-daban a jinka kake fama da su kamar masu fama da fitsarin kwanci fatar raƙumin kawai za a nema a dinga jiƙawa ana shan ruwan shi kenan ɗif za ka ji malam fatar raƙumin fitsarinsa kuwa daman kana fama da matsalar olsa matsalar hawan jini ina fata an gane fitsarin za a sha hatta bari yana magani mana amma ba wai za a sha shi kai tsaye bane rodinsa za a dan sirka shi ne sai a dan dibe shi kamar dan marfi ɗaya sai a dan dibi ruwa ruwan dimi sai a sa sai a sha ga wanda bai jin kanshi bai jin wari fitsarin raƙon shi ma za a samu a dan bashi wuta wannan zarnin da zai taso a cikin shi domin tarrin yana shaƙa to wannan hanyar iska za ta buɗe kaga ya koma yana jin kanshi yana jin wari an gane wannan ai a daidai jikin zuciyar raƙumi akwai wani ruwa a cikin wani ɗan ɗan ɗan kwasfa haka duk wanda ke gani garara garara idan ka yana gani garara garara haka baka gani sosai to wannan ruwan in an yanka raƙumi akan sa sirinji ne sai a sai a sa a zuke wannan ruwan sai a sami bakin kwalli bakin kwalli wannan namu mai kyau a nike shi ya nuku sai a fesa wannan ruwan a ciki a cakuɗa da wannan ruwan in dai mutum yana sawa irin shi da izinin Allah zai je na gani gara garara duk wannan rashin gani da idan ka yake kana gani garara garara sauran su zai maka magani insha Allah mu bar wannan zancen ba shi muke ba ina fata an gane wannan sannan mu zo kan nonon raƙumu to ya kamata alhamdulillah kun ji sai ya ce fara kiwon raƙumi kaga zamu dinga zuwa muna sayan fitsarin eh sai ka sai kwalabe ka dinga dura ina fata mun gano wannan jama'a so raƙumi ba ba karamin dabba bane ina fata mun gano wannan so ga wai mutum ɗaya mutum biya hawa raƙumi shi ma san ya da tukunyi ba eh talau talau ba haka za gan shi ta lalabuwa amma kuma sai karfi malam eh an gane ku to abin da ke ce ma haudaji wasu na ce mai darbuka ko haka ne malabakar ku ne kuke yawa ana ce mishi darbuka da hausa ma'ana ɗan ɗakin da ake yi a saman raƙumi da wajen zama da komai kamar yadda za ka shiga mota ka shiga cikin sit ka zauna da matashi da komai haka ake in za a tsaya aka tsaya sai a ɗauka sai a sauke saboda wani tozon na raƙumi yana iya ɗauka bayan shi yana iya ɗaukan wannan faɗin wannan abin da yadda ake shi za ga ya ka zauna a shi ka bar rage abinka in ma kwanciya za kwanta abinka ina fata an gane so su mata a wancan lokacin in za a ɗauke su to ana sanya su ne a cikin haudaji saboda kada wani ma ya gansu kada kuma iskan sahara ta dinga buga su shi kan namiji dama ɗan kwaramniya ne ya riga saba da kwaramniya ka ce mishi wani shiga cikin wani daki ba zai leko waje ba ai matsala ce yana ganin kada wani ya kawo hari ko sai dai ya hau bayan raƙumin a ta yi kawai shi yana ganin ma ai ya samu in ya hau bayan to su mata ka ake musu a wancan lokacin ta ce to ana ɗauka na ne a cikin wannan haudajin irin ɗan gida da ake yi a saman raƙumi wa unzilu fi wa unzilu fihi ni kuma sai in shiga ciki sai in zauna fasirna hatta idza faragha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ghazawatihi tilka sai muka tafi har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama wannan yakin nasa wa qafala danuna danuna min almadina wa qafala har muka juyo muka kamo hanyar dawowa garin Madina wadanauna min al-Madina taqafilina har muka kamo hanyar dawowa muna gab da shigowa garin Madina azina laylatan birrahil wata rana cikin dare sai aka yi kuwa cewa to a tashi a kama a tafiya dan mafi yawan laraba jama'a su ba sa tafiya da rana shi yasa ake cewa da'u wai fatakin dare ko kuwa fatakin dare ma'ana su ba sa tafiya a wancan lokacin sai cikin dare cikin dare akwai iska mai daɗi a sahara ga farin wata haka za a yi ta tafiya tsawon dare saboda da rana akwai tsananin zafin sahara ga iska ga ƙura ina fata an gane yana hana mutane yin tafiya to da rana sai a yada zango a wasu wuraren a yi ta bacci a huta a yi abin da za a yi yamma na yi sai a kama hanya in aka dan yi nisa sai a yi da zango idan an huta kuma cikin dare sai a tashi kuma a kama hanya a ci gaba da tafiya tsakar dare ba irin wannan zamanin namu ba wanda ka nan dare sai a zo a dauke ka malam da kai da motar duk sai a rasa ina kuka yi ko kuwa Allah ya kiyaye Allah ka dawo mana da tsaro a ƙasar mu ta ce wata rana ana cikin wannan yanayin adana lailatan birrahim sai aka yi kuwa cewa a zo a tafi a zo a tafi faƙumtu hina adanu birrahili ni kuma sai na miƙe a lokacin da aka yi yi kuwan cewa za a tashi za a tafi ai da aka ce za a tafi ba wai an kama hanya an tafi bane aiko amma an dai ba da kamar notice ne cewa jama'a za a tashi kamar a ce mun ba da minti kaza nan da lokaci kaza jama'a za a tashi a kama hanya famashaitu tace sai na kama hanya na tafi hatta jawastu aljaysha har sai da na wuce wannan rindina falamma qadaitu sha'ani yayin da na gama sha'ani na da na je wurin nan na je yi aqbaltu ila rah ila rahli faltamassu sadri sai na tafi na je biyan bukatata a wannan wuri an gane wannan ko fa'iza iqdun li min jaza'i zafarin ƙarin ƙafa ta ce bayan na dawo ta ji ta biya buƙatar nata fa ta dawo ta same su ba riga an tashin ba a lokacin sai wani sarƙan wuyanta sai ya tsinke min jaza'i zafarin wanda ana yin wannan sarƙan ne a wani gari yake ce mai yankin zafar yanki ne je ƙasar yaman ina fata an gane amma yanzu yana yankin kasan Oman shi garin a da yana yankin kasar Yaman ne gaba daya to wannan sarkan nata da aka yi shi da wannan kulalai na ainihin wato yankin Zafar qadin qata'a sai kawai sai yanki ma'ana sai ya tsinke kenan ko ita kuma bata ankare ba bata san ya tsinke ya fadi ba tunda in ya tsinke can a kulle yake can ma kulle yake ko akwai wani abu da ake sawa a tsakiya to shi ya tsinke sai ya zamto ya fadi to ita kuma bata ankari cewa ya fadi ba ta ci gaba da cewa faraja'tu sai na koma faltamastu iqdi sai na je ina neman wannan sarkatawa fa habasani ibtigha'uhu sai neman wannan sarkan nawa sai ya tsare ni a wannan wurin banganta da wuri ba وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي mutanen da aka sanya suke ɗaukan haudajina suna ɗaura ni a saman raƙumi sai suka zo suka ɗauki wannan haudajin kawai suka ɗaura akan ala ba'iri akan raƙumina allazi kuntu arkabu wanda nake hawa kansa wahum yahsabuna anni fihi sun ɗauka cewa ina ciki kun gane kuwa kun san haudajin ana shi da itatuwa ne ko kuma suna da mene nauyi to kuma a wannan lokacin wa kanan nisa'u idzaka su mata ko a wannan zamanin khifafan fake-fake suke ba su da nauyi lam yuhabbalna ba su yi kiba ba sun yi nama a jikinsu da za su yi nauyi ولم يغشهن اللحم nama bai riga ya taru a jikinsu sun yi kiba ba innama ya'kulna al-ulqata min at-ta'am dan wani yankin abinci kawai suke ci kaman kace dan yankin gurasa kawai suke dan ci ko kace dan slice din biredi dan yanka bi da safan an tashi an karya shi kawai za a dan ci ba irin namu ne yanzu ba da za a ci dumame a sha shayi da biredi a dafa indomi a ƙara ko da yake yanzu ana ana wani yanayin da sai a hankali eh dama kai kamata a gama ta ka bulbul bare kuwa nan wajen hutun ka ne wajen samun jin dadin ka ne saboda haka ya kamata a gyara su a ga sun yi bulbul malam kada a basu zanto kamar kazan mayu eh dama haka ne ai halitta ce an gani ce to a wannan lokacin ba sa cin komai sai dai ulqa dan abincin da ba a rasa ba na abinci falam yastankir alqawm khiffat alhawdaji hina rafa'uhu su ko mutanen da suka zo suka dauki wannan haudajin suka daura akan raƙumi ba su ji wani bambanci ba dan a lokacin tana karamar yarinya ya shekara 13 14 ba ta da nauyi an gani saboda haka ba su iya ma bambanci tunda ba sa ci abinci mai nauyi ba su iya bambance cewa akwai mutum akai ko ba ko ba mutum akai ba sai suka dauki wannan haudajin kawai suka daura da suka daura ba su ba su ji wani bambanci ba wa hamaluhu suka daura akan wannan raƙumi wa kuntu jariyatan hadithati sinni a lokacin ni kuma ina yar budurwa mai kananan shekaru kaji fa ba'athu aljamala sai suka tada wannan raƙumin kawai wa saru suka tafiyar su wa wajadtu iqdi ba'da mastamarra aljaysh bayan waɗannan a a tawaga ta sojoji sun riga sun wuce sannan sai na ga wannan ainihin wato sarkatawa faji'tu manazilahum sai na zo inda suka sauka na dawo wurin walaysa biha minhum da'in wala mujib a wurin ba wani wanda zaka kira ba kuma wani mai ansawan ana sun riga sun yi nisa yadda ko ka daga birya ka kira ka ce jama'a ku dawo ga ni anan ba wanda zai iya kira ba kuma da zai iya ji mana ko kayi ihun ka banza mun gane wannan fatayammamtu manzilin ladhi kuntu bihi tace to tunda haka ne bari in zo in zauna a wurin da aka sauke raƙumi na a daidai wannan wurin kila in aka dan yi sa ka ji alamun bani to za a ce a dawo a dauke ni a wurin in kuma na canza wuri ko na ce bari in bi su ba zan iya gane ina suka yi ba yanzu ina fata mun gane dan a lokacin mata su biya bukata ba irin matan yanzu bane za ce kawai dan je ba dan sa dan gece bayan ginin nan kawai ki kama ruwa a'a su ba ka suke yi ba a wannan lokacin tafiya ake mai nisa misali a ce kamar akwai tawagan anan a ce to ta kama hanya ta yi can ta wuce rakun kwaftara kaga ai yanzu idan raƙuma sun tashi daga wurin nan sun kama hanya za ta ji alamu za ta iya jin motsi saboda nisan ya yi nisa so in za su yi bayan gida ko wani biyan bukata irin ta ɗan adam sai an yi wannan nisan sannan ake yi ba irin zamaninmu ba ne ina fata mun gane wannan jama'a to sai ya ci gaba da cewa ina muka tashi وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي سيني ثمان ذاس جعل من شوى فبانا تتمنى هودا جن سيس داو سدوكيني فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عين عيني عيني تشي ناداو إنا زونا أول نمورنا وكينا to ga gajiyan tafiya ina zaune ina zaune kawai sai bacci ya share ni sai idanuna suka rinjaye ni fanimtu kawai sai bacci ya kwashe ni sai ne bacci wa kana safwanu ibn al-mu'attal as-sulami thumma al-zakwani min wara'i al-jaysh shi wannan bawon Allah mai suna safwan ibn al-mu'attal as-sulami al-zakwani yana cikin mutanen da ke biyo bayan rinduna shi kullum idan an yi tafiya baya tafiya tare da ainihin wato aljaish din maqdamul jaish a'a shi yakan tsaya a baya bayan kowa ya tafi sai ya zo inda aka yada zango ya duba akwai wani wanda ya mantuwa akwai wani wanda ya yadda wani abu akwai wani wanda wani abin da aka bari mai amfani sai ya dauko ya taho da shi ya dawo da shi ayi cigiya a waye mai shi sai a bashi kayan shi shi da ma haka yake al'ada shi ina fata an gane yauwa ko matashi ne ba tsoho bane ina fata mun gane wannan ma'ana dai bai kai shekarar za a ce tsoho bane shi ina fata mun gane wannan min wara'il jaishi sai biyo bayan waɗannan ainihin wato rindina ta mayaka fa asbaha inda manzili sai ya wayi gari a inda nake fara'a sawada insanin kawai sai ya ga alamun bakin mutum ka san in dare ne me zaka gani duhun mutum zaka gani alama cewa kai kaman ga wani abu kaman ga wani mutum can a kwance tunda abu ne wanda arga an saba zamani da duhu sai ga alamun cewa ga wani mutum can a kwance an gane wannan ko a sai ya ci gaba da cewa fa'arafani hina ra'ani yana gani na kawai sai ya gane ni ai zai gane ta ko tunda ya gane ta ne wa kana yarani qabla al-hijab dama ya kasance yana gani na tun kafin ayi hijabi ta sauka wacce za a ce kada ku shiga gidan annabi sai dai an ba ku izini kuma wa idza ra'ay wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kun je roƙon matan manzon Allah game da wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku roƙe su a bayan wani shamaki kada ku je gaba da gaba suna kallon kuna kallon su Allah ya ce zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi samun tsarki ga zukatanku da kuma nasu an gane to kafin hijabi ya riga ya sanna na Aisha Allah ya kara mata yadda jama'a mun gane wannan ko wa kana yarani qabla hijabi ya kasance yana gani na kafin a saukar da ayin hijabi fastayqadtu bi istirja'ihi hina arafani yana zuwa yana gani na kawai sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i kawai yayi shari ce mai istirja'i wannan wani tam ne da malami suka sanya wannan an gani laraba suna amfani da wannan akan ce hauqala idan mutum ya ce mene la haula wala quwwata illa billah akan ce hamdala me yake nufi ya ce alhamdulillah akan ce kabbara in mutum ya ce mene Allah aka ce hailala ya ce mai kenan la ilaha illallah an gane wannan akan ce hayyala idan mai kiran sana ce hayya ala sala hayya ala falah mun gane wannan to don haka ta ce fastaiqautu bistirja'ihi to abin da ya farkar da ni kawai na je na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hina arafani yayin da ya gane ni fa khammartu wajhi bi jilbabi ina ganin haka ne kuma sai na rufe fuskata da ainihin wato zani na yake tare da ni an gani fuskar nata ma sai ta bi sai ta ja zani ta rufe fuskarta wallahi ta ce na rantse da Allah ma ta kallamna kalimatan bayan wannan abin da ya faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bai ce mun komai ba ni ma ban ce da shi komai ba wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi ban ji ya faɗi wata kalma ba in banda wannan istirja'i da ya ko irin cewa ma zo ki hau mu tafi bai ce ba wa hawa حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها abin da ya kawai ya jawo raƙumar shi sai ya zo ya kwantar da ita akan hannayenta shi raƙumi ƙafafun shi na gaba su ne hannayensa ya jawo raƙumin kawai ya zo ya durƙusar da shi akan hannayensa raƙumin ya zauna a ƙasa faƙumtu ilaiha farakibtuha ni kuma ina ganin haka sai na tashi na hau wannan raƙumi fanṭalaqa yaqudu birrahilata shi kuma sai ya kama yana jan wannan raƙumar hatta ataina aljaysha har sai da muka riski wannan ainihin tawaga ta ainihin wato sojoji mughirina fi nahri adh-dhahira mun riske su ne daidai lokacin garjin rana wanda lokaci kenan gab da lokacin azahar shi lokacin garjin rana lokacin da rana ta yi zafin nan irin ka ce kamar karfe sha ɗaya zuwa sha biyu to to mun riske su a daidai lokacin garjin rana an gani na lokacin azahar wahum nuzulun a lokacin suna sauka ana yada zango a wannan wuri fa halaka man halaka sai wanda ya halaka ya halaka a cikin mutane wa kana alladhi tawalla kibar al-ifki wanda ya rimbaci ya dauki gabaran yada wannan kiran ƙarya na ainihin wato jingina wa matar manzon Allah zina Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine Abdullah dan Ubay dan Salul ina fata an gane wannan to jama'a idan muka lura da kyau ita wannan hadisar ma tana daga cikin abin da ba ta yadda za a yi a iya gaskata cewa wannan abin ya faru misali a musulunci ta wace hanya ake bi wajen gane mutum ya aikata laifi musamman irin na fasikanci hanyoyi nawa ne na'am rukufi yana bacci ko hanyoyi nawa ne na ɗaya hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da alfasha a kwata hanyoyi nauyin shari'a ta ba da dama a kawon mutum a tabbatar cewa aikata wannan laifin na farko sai an ga aiwatar da wannan abin ido da ido sai shaidun da aka kira kuma sun tabbatar sun gani tun daga na ɗaya har zuwa na uku ku har zuwa na hudu a cikin shaidu mun ji nawa ɗaya abu na biyu ko kuma a ga wata alama ƙarara da ke tabbatar da cewa wannan abin ya faru an gani misali an ga mutum ita ma wannan ƙarina ce misali an ga mutum a kwance a gado tare da mace kowannen tsirara kuma an ga mani a jikin azzakarin shi misali ita ma an ga alamu a jikin farjinta misali kaga wannan alama ce mene mai karfi ko da ba a gani ba misali na uku shine me ikirari mutum ya faɗa da bakinsa cewa eh yayi to yanzu dan Allah an gan shi shi da ita sun taho yana janta akan raƙumi ya zo da ita ya sauke ta a wannan masaukin yanzu dan Allah ko ta alama ba ga alama a tare da shi ba ba ga alama a tare da ita ba wanda ya aikata wannan laifin a wannan zamanin ma Allah ya tsine mishi albarka to kai kuma saboda kai soko ne wawa wani ya ya aikata Allah ya tsine mar kuma kai har yau kana cewa eh ai ta yi zina ma'ana Allah ya rasa wanda zai ba annabinsa a matsayin mata aure sai wacce ke fasika amma kai ka yadda matarka ta zamto ta gari amma matar manzon Allah ta zamto macen banza Allah ya sa kuna kuna yin hikaito yadda abin yake to kaga wannan wani abu ne ma wanda hankali ba zai yi ba hankali ba zai dauka ba hankali ba zai dauka ba jama'a don haka dole ne jama'a mutum ya dinga taka tsantsan game da abin da zai faɗa babu wata alama ta kusa ko ta nesa to ana zuwa abdullahi ibn ubay sunan sai ce to kun ga ga mutumin nan fa ya dauko mutum yar me kake nufi ca kana nufin wannan zai ganta wannan zai ga wancan ne kyale ta duk da an sami riwayoyi daban-daban daga malamai wanda ke tabbatar da cewa shin wani wasu ma suka rawaito cewa ai shi wannan wannan bawan Allah Safwan ibn al-Mu'attil suka ce shi mutum ne ma wanda baya sha'awar mata amma riwaya bata inganta ba kai riwaya ma ta tabbatar cewa mutum ne wanda yake mai ƙarfin ainihin wato saduwa da iyalinsa tarihi ya tabbatar da wannan dan yana daga cikin mutumin da ina gani ko Imam Abu Dawud ne ya rawaito cewa yana dukan matarsa ta kai ƙara wajen manzon Allah saboda tana yin sallah yake dukanta ke saboda me ce to ya rasulullah wannan matar da kake ganin ta kullun yini take tana azumi dare na yi kuma in ta fara kiyamul laili sai an kira a salatu dan me ni ina mijinta shikenan kawai ita kullun ta ce za ta yi azumi kullun ta ce za ta abin nan kuma ina da bukata na ba ta gane wannan shi ne magana ce to ke daga yau ba wannan zancen in za a yi azumin nafila sai an tambayi miji cewa ina son yin azumin nafila in ya yadda ke in bai yadda kuma ki bashi bayan nan kuma dolan ki ya zama kina yin kina kwanciya bacci na wani awoyi na dare in kin so ki tashi a wani bangare na daren ki ibada ina fata an gane wannan Safwan ibn Mu'attal kenan kaga shi ma wannan ya zama samu wata fa'ida daban ina fata mun gane wannan to to wanda ya ɗauki nauyin da zunubin yaɗa wannan musiba da wannan ainihin wato a kiran ƙarya shine Abdullahi ibn Ubay ibn Sulaiman qala Urwa Urwa yace kanat Aishatu nana Aisha ta kasance takrahu an yusabba indaha Hassan ba ta son ta ga ana ainihin wato zagin Hassan ibn Thabit a gabanta don yana daga cikin waɗanda suka yaɗa wannan labarin shi ma ba tare da ya yi bincike ba komai ba suka kama yaɗa wannan labarin a cikin mutane fasani kuma masoyi manzon Allah ne kowa ya sani ta ce ita ba ta son ma ta ji ana zagin hassanu a ce hassani mutumin banza ne har da shi aka yaɗa wannan labarin nana aisha ba ta son ta ji ana faɗin wannan magana me yasa innahu qad qala ai yayi wa manzon Allah waka yana cewa فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد مني وقاء yace da ubana da ma mahaifin mahaifina da mutuncina to ga mutuncin manzon Allah gaba ɗaya da iyalansa abin bayar da kariya ne kaga wannan ai babban al'amari ne ko tace to wannan maganar ta sa bana son ma an ji ana zargin Hassan dan Sabit Allah ya ƙara mushi yadda. Qalat Aisha, nana Aisha ke cewa faqadimna al-Madinata sai muka iso zuwa garin Madina fashtakaitu sai nayi rashin lafiya hina qadimna yayin da muka iso shahran tsawon wata guda. Sai kuma ya ce ahan ka gani ba? Ai saboda yadda ya mata gashi nan ma har rashin lafiya ta kama yi. Wa ya sani ma ko laulayin ciki ne. ina fata an gane irin wannan munafircin da maganganu irin na kage da kirkiran ƙarya bisa ƙarairai wanda darajar ta kai ƙira zuƙi ko akan ce wani makareci ne akan kuma ce wani tantirin makareci ne wanne ya fi girma tantirin makareci to in ƙarya ta kai ƙarya sai a ce mata mene zuƙi ta mallauko ta bayan ya iso baya ce bayan mun iso garin Madina sai ne rashin lafiya hina qadimna yayin da muka iso garin Madina shahran tsawon wata guda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma bai san ana yada wannan maganar ba a farkon lamarin yayi tsawon kwanaki bai ma san ana yada ba wanda ya fuskance shi zai ga mishi wannan magana to sai daga baya manzo Allah sai ya fara tsinkayen maganan a wurin mutane ana tattauna ta sai tambaya waye da gaske ne ana faɗin kaza aka ce mai kwarai kuwa kuma ga dalilin da yasa ake faɗin kaza din sannan manzo Allah ya je ya ce wai babbar magana to ka san zargi tsakanin miji da mata wani abu ne mai matukar da hankali ina fata an gane ko da miji bai gama ta shi ba in yaji wani element wani dan magana na zargi ko dan yaya ne to sai kaga ya fara kokarin zuciyar ta so su ko ita aka ce mata ai mijinki yana neman wance ma yana ma zuwa wajenta a lokaci kaza ko da ƙarya ne zai wahala akan farci kai ƙarya mijina ba zai haka ba kaɗan ne daga cikin mata su iya wannan haka ne ko ba ka bane kila ko ta ga yana chatting da wata a waya ko yana wani ko yana zance da wata ko wani abu ta dauka baranta cewa ai dama kaza da kaza ne ai wani abu waye mutuwa ya tashi ta dinga wani lissafin dokin rano ta hana kanta bacci da daddare ba a samu matan kenan bayan Allah ko kuwa kai baka ba san tana yi ba can tana ta koce koce tana ta waye waye kila ba sai ta tona maka asiri ta faɗa wasu a waje sannan hankali ta zai kwanta kai kuma da abin ya faru kai kuma ko a jikinka baka ma san ana yi ba ballanta naka je ka gaya wani kila kuma a baya ta maka laifuka masu yawa waɗanda ka rufa mata asiri baka faɗa kowa ba amma ita ta kasa mallakan kanta matan kenan masu rauni ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace amma dai irin wannan din take ne rashin lafiya tsawon wata guda wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifki su mutane suna tun suna kutsawa cikin wannan magana na ma'abota ƙarya masu yaɗa wannan zancen la ash'uru bi shay'in min zalika tsawon wata gudan nan fana na Aisha ce ban taba ji bane ba wanda ya taba tinkara na ya gaya min magana cewa wai ga abin da ake faɗi a gari wahu sai ta ce a wa huwa yuribuni fi waj'i أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي تشي كوي دي أبن يا إنسا من تابابا أري ناقا يد منظن الله يساب كلا وادني دائر اللباني da yi min shagwaba yana kulawa da ni yana ji da ni yadda naga ya saba ji da ni ban da lafiya sai naga bai mun wannan yadda ya saba yi ba an gani tsawon lokacin da ke rashin lafiyar nan tsawon wata guda innama ya dukulu alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ke yi kawai yakan shigo wajena an gani thumma yaqulu sannan sai shi da ni kaifa fikum ya kike ya jikin naki in ce da sauki shikenan sai ya wuce abin shi thumma yansarifu kawai sai ya wuce abin shi fadhalika yuribuni wannan abin ya sanya min shakka a raina wala ash'uru bisharri hatta kharajtu hina naqihtu tace amma ban taba jin wani abin sharri ya auku ba har sai da na gama rashin lafiya na na fito an gane wannan ko laifin daɗi karewa gashi lokacin ya riga ya kare kuma wannan gashi gaba ce da za mu iya tsayuwa a kanta daga lokacin ta ji labarin me ya faru shi ne za mu zo mu ji a karatu na gaba insha Allah ta'ala saboda haka jama'a wannan labari yana da muhimmanci kowane musulmi ya ji shi yadda yake saboda kan ma ka ji wani dan shi'a yana ce maka ai suna zargin matar manzon Allah kai ma na azariya har kariya aka samu baka kariya aka sanya mata kaya ana dukanta ana cewa ai Aisha ce matar manzon Allah an yi wannan abin mafi yawa daga cikin mabiya addinin shi'a suna da wannan abin har yanzu wani tunanin cewa suna ce mata fasika ce fajira ce kaza da kaza ka je youtube channels ka dudduba irin su yasir habib har fati aka shirya musamman a london na murnan mutuwan aisha da murnan mutuwan sai na umar a wannan bikin ne ake ta zage-zage har yasirul khabif yake cewa ai shi yana mamakin ma da ake ce ma wai Aisha ummul mu'minin yace matar da ta kashe annabi ai ta kashe manzo Allah ma an gane wannan maganganun jama'a karima ba zai ci ba irin wanda suke faɗi game da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mafi yawan su kuma jahilai ne za ka sa mutum jahili ne kinni bai san komai a addini ba sallah ma bai iya ba ballantana ma a yi maganin wasu abubuwa na addini amma ya je ya kutsa wannan labarin an gaya mishi ya hau kai ya zauna yana ta zagin sahabban manzon Allah yana ta cin mutuncin matan annabi Allah ya kasa baiwa annabi mata na kwarai sai kai ne zai baka mata ta gari ko misali wai ka yadda aka ce uwarka mazinaciya ce sai da karfin ka ya kare amma an ce matar manzon Allah Qur'ani ya ce wa azwajuhu ummahatuhum kai kana mata ikiran ƙarya an gane wannan shine wani mutum ya je wajen Imam Abu Hanifa yana zagin sayyidina Usman cewa wannan mutumin banza kaza da kaza da kaza sai ya je sai ya shiru kyale shi sai ce o ina mamakin wani mutum mutumin kirki kaza da kaza lokaci zai ja mu da yawa amma dai in mun zo karatu mai zuwa insha Allah ta'ala sai ba mu wannan labari almuhim jama'a abin da ke son kai gare shi shine a matsayin ka na musulmi dole irin waɗannan ababen ka san su kuma suna daga cikin abubuwan da mu muka yi tarayya a kansu muka yadda ina nufin mu ahlus sunna in nace ahlus sunna ina nufin yan izala da dariqa gaba daya ana ce musu ahlus sunna a dunkule kowannen mu ya amince cewa wannan abin da aka yi ƙarya ne aka dingina gawa matar manzon Allah waɗanda suka fita a wannan tsarin kawai su ne mabiya addinin shi'a to shine abin da zai baka mamaki sai kuma a zo wai ana taro ana taro kuma wuri guda tare ai babu wata alaka tsakanin ɗariƙa da shi'a ai ka je karin tarihi da rubuce-rubucen da malaman ɗariƙa masu kai akan abin da ya shafi shi'anci da sauransu babu wani haɗi tsakanin ɗariƙa da shi'a ko tsakanin izara da shi'a dama su wato wasu irin mai ake cewa ne wasu irin mutane ne wanda tun a wancan zamanin haka sai a karkace a bauɗe ko mutane ne waɗanda malamai ke cewa lau urifu turiku in an gane su to ana watsewa ne a ba su wuri ba a zama tare da su saboda su mutanen banza ne mutumin da zai zagi annabi ya zagi abokanan annabi ya ce abokanan manzan Allah duk mutanen banza ne ya ce kafirai ne ya ce sun yi rinda bayan mutum manzan Allah ya ce sun yi duk ba mun karanta ba mun karanta daga bakin malamansu la'alla sai mun zo karatun littafin wajihu shaba bainal yahudiyyati wa shi'a sanin za ku tantance waɗannan abubuwa fuskar kamanceceniya tsakanin yahudanci da kuma shi'anci za ka zo ka ji yadda addinin shi ake kama da na yahudawa sak malam Allah ka tsare mana imanin Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu ka kawo mana ainihin wato wadata ka albarkaci wannan damina tamu Allah ka sauƙa mana wannan yanayi da muke ciki Allah muna roƙonka ka yayi mana bakin cikin duniya da lahira abinda na karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh